al-maqamatul khamisa maqama ta biyar al-kufiya wadda aka dangana ga garin Kufa hakal Harith ibn Hammam qal Harith dan mai himma ya bada labari yace samartu bil Kufa nayi firar dare a garin Kufa fi lailatin a wani dare adimuha zu launayn wa qamaruha ka ta'widin min lujay fatar daren ta koma mai kala biyu in ka kalli inda ba farin wata za ka gane tulun tulun in ka kalli inda adda farin wata za ka gane fari fes shine zu launaini duk daren da adda farin wata ya koma zu launaini inda ba farin wata in ka dibi can inda watan bai kai ba sai ka gane dulun dulun inda adda wata sai ka gane fari fes ana ganin komi da dabbobi da itace ana ganin komi watan ta ya koma ka ta'awidin kamar abun wuya min lujayin wanda aka yi na azurfa ma'ruf katin ina tare da abokai gudu bilibanil bayan an ciyar da su da nono na iya bayani na fasaha wa sahabu ala sahban zailan nisyan sun jawo gezan mantuwa ga sahbanun niwa'i ma fihim ba wanda a cikinsu illa man yuhfazu anhu sai wanda ake riko ilimi gare shi wala yutahaffazu minhu ba a hushi da shi wa yamilu ar-rafiqu ilai aboki na karkata waje nai wala yamilu anhu bai kawan mai da kai fastahwa na sabab sai firar daratar jamu ila an garaban kamar hawatan nan ya faɗi wa galaba sahar rashin bacci ya rinjaye mu falan marar waƙan lailul bahim lokacin da dare mai duhu ya tsala ya nisa walam ya buƙa illar tahwim ya zan ba abin da ya rage sai a kwanta a kwana sami'na min albabi na ba'ata mustanbihin sai muka ji na ba'ata motsi mustanbihin na mai haushi sai muka ji wani tsoho kamar yana haushi min albabi daga kofa summa talataha sakkatu mustaftihin kwankwasawa mai son abu da kofa sai ta biyo fa qulna sai muka ce manil mulim fil laylil mudlahim wane ne ya fado muna a wannan dare mai duhu fa qal kawai sai waka ce ya ahlal maghna waqitum sharra wala laqitum ma baqitum durra قد دفع الليل الذي فهر إلى دراكم شعثا مغبرا أخا سفار طال وصب صرا حتى تنامه كوكفا مصفرا مثل هلال الأفك حين ابتر وقد عرى فينا أكم معترا وأمكم دون الأنام طرا يبكي قرا منكم ومستقرا فدونكم ضيفا كنوعا حرا يبدى بمحلولا وما أمر وينثني عنكم ينفس البر ya ahla zal magana ya ku masu wannan mazauni wa'anda sun fara jin bacci waqitum sharra Allah ya kare ku daga sharri wala laqitum durra kada Allah bari ku hadu da cuta ma baqitum iya rayuwarku al-lailu alladhi faharra wannan dare da ya duhu kwarai kaddafa ya dunguzo sha'isan mugbarra wani mai birin gidan gashi mai kura-kura ila zarakum zuwa farfajiyarku aha sifarin ya yi tafice-tafice da yawa tsala ya tsawaita tahiya wasu matsara tafiye shi ta yi tsawo hattansa na har ya koma muhukkau kifan wanda yake ya rame musfarra ya yi fatsi-fatsi amma muhukkau kifan wanda yake ya yi doro haka ya rame ya yi doro mitla hilalin ufki ya koma kamar jinjirin wata da ake gani a sarari haina fitarra sadda ya fito waƙad arafina akum ga ya taso mafarfajiyar kumu'utarra yana cikin talauci shi ne Allah ta'ala ke cewa a ciyar da dukiya alƙani'a wal mu'utar alƙani' mai ƙana'a al mu'utar wanda yake yana da buƙata kuma ya ya ce a yi wa ammakum ya iso wajenku dunan anami ya ƙyala kowa tsurran baki ɗaya ba ku ɗaya mutane ba amma wajen ku ɗaya ya zo abin da yake nema ya bi kiran binku yana son abincinku wa mustaqarra da wajen kwana fadunakum dayfan ku karbi wannan bako qanu'an mai qana'a hurran wanda yake dali ba shege ba ma'ana mai godiya ne yarda yana yadda bi mahlaula da abun da adda dadi wa ma amarra da abu mai daci ma'ana da abinci mai nagarta irin na hotel da jagwalgwalan yara na tuwon dawa miyar kuka duk yana so wayansani ankum zai juya ya bakku ya nufsul birra yana faɗin alkhairin da kuka yi mai abinda ake ce ma mutum wanda in an mai alkhairi ko da naira goma ce ya ji daɗi ya yi farin ciki ya gode to shine mutum amma wanda yake yana na kaza mutum ya ce goge baki to shi wannan ba a ce mai mutum ba godiya ba ce ka san kaza in ta gama can abu sai ta goge baki dan ka a ce ta ci qala al harith ibn hammam harith dan mai himma ya ce falamma khalabana sadda ya fauta hankalinmu bi udubati nutqihi da da'in maganar shi wa alimna sai muka gano ma wara a barkihi abin da ke bayan walke shi ibtadarna fathal bab sai muka bude kofa da sauri wa talaqainahu bitarhab mutkatare shi da marhaban marhaban wa qulna lil gulam sai muka ce ma bawan mu hayya hayya wa halumma ma tahayya yaro yo sauri yo sauri je ka zo da abin da ya samu فقال الطيب sai bakon nan mai hikima mai wayau yace wallazi ahallani zarakum na rantsi da wanda ya saukar da ni a farfajiyarku la talammastu biqirakum bazan ci garar bakin ku ba aw tazmanuli sai in kuna lamunce min Allah tattakhiduni kalla ba za ku dauke ni nauyi ba in kun yarda ni ba ne mai saukin kai ba wai wani mai nauyi wanda sai an kamo yan kaji an yanke mai ba wala tajashshamu li ajli akala ba za ku ci da sama kanku can abinci saboda ni ba kan mutum ya ci ka na koshi amma dai ba kwanga kan ya gani ban ci ba ya ga kuma ban kyauta mai ba amma dai na koshi to duk wanda ya koshi an ka abinci ba sai ya ƙara ci ba wanda adda abincin da ya kaso sai gobe ya ci to kai ya kawo dan ni ba kallo bane abin da dai bai bukata shi zai kawo farubba klatin da yawa cin abinci hadatil akil take bata cikin mai ci wa harramatuhu ma'akil take haramta mai cin abinci da yawa wa sharrul adyab mafi sharrin baki man sama taklif wanda ke dora ma mutane nauyi shi bai son kaza kaza ya kaso bai son kaza kaza ya kaso in yazo zaka so mai abinci sai ce kai kai kai ban san mai tsakuwa a tai hotel a so mai kyau wanda bai da tsakuwa can sai ce a haɗo da farfesun kaza za ka yi sai ce coca cola amma bai son mai suga irin ta masu diabetes ka so fiya wuta ce kai kai kai su wanda ke sha to irin wanda yake ya dora mutane nauyi shine mafi sharrin baki wa azal mutif wanda yake ya cuci mai masauki hususan balle azan ya ta'allaqu bil ajsam cutar da za ta taba lahiyar jikin mutum wa yufdi ila al asqam ta kai shiga rashin lafiya wa ma qila ina so ku yi tunani a cikin abin da aka faɗa fil matsalin lazi sara sa'iro a cikin misalin da ya watsu a cikin mutane khairul asha'i sawafiro fiyayyen abincin dare wanda aka ci a farkon dare ma'ana da an gama isha'i ka ci abinci ya hika ce sai biyu ko uku na dare kaga yunwa ta ci ta hita kenan illa yu'ajjala ta'ashi sai dai abin da ake so mutum ya gaggauta cin abincin dare wa yujtanaba aklul layl a nisanci cin abinci cikin dare allazi yu'shi wanda ke kawo rashin gani dundumi masu rashin gani ido abincin dare suka ci Allahumma Allah sarki illa an taqidana wal sai ho in wutan yunwa ta taso ma mutun tsakiyar dare wata hulu dunal hujur ta hana shi kwana to nan ba magana wai dundumi ba ya daure ya ci abinci shi a hankali qal Harisu ya ce faka annahu itsala'a sai dai ka ce ya yi tsinkaya ala iradatina ga abin da muka shirya. Farama sai ya yi jifa an ƙausa aƙidatina ga bakan abin da muka so mu yi na ‘yan an kawo abincin mu ma sai mun ci tare da shi. La jarama, ma'anar la jarama haƙan haka ne, an anasnahu mun ɗebe mai kewa biltizami shar cewa za mu cika mai sharaɗi ba za mu ɗauke shi kallo ba ba za mu ce sai mun ci abinci saboda ya ci ba wasnaina muka yi ta yabo ala khulqihi sab ga ɗabi'u ne matsakaita walamma ahdara al-gulamu marrat sadda yaro ya je gida ya zo da abincin da ya rage wa azka baina nasirat ya kunna fitila dan da cikin duhu muke ta'ammaltu sai na kalli wai wane ne wannan bako mai hikima fa idan huwa abu zaid sai na ga malam abu zaidi ne faƙultu li sahabi sai na ce ma abokaina liya hana akumu daiful wari wannan bakon da ya kawo maku ziyara to ku yi murna da irin shi balil maganamul bari wannan ita ake ce maganima mai sanyi samun bakon malami mai hikima irin wannan alhamdulillah fa in yakun afala kamaru shi'ra idan tauraron shi'ra ya sauka ya fadi faqad tala'a kamaru shi'ri to watan waka ya bullo aw istasarra aw istasarra badrun nasra idan tauraron nasara ya boye faqad taballaja badrun nasri wata wajen zuba magana ba waka ba to ya bayyana mana wanda yake kowa iya basti da nazmi to ya sauka fasarat humayyan masarra fihim guban nan ta farin ciki sai ta nashe su wa tarat sinatu gangadi ya tashi amma aqihim gabarin kurhin idanunsu wa rafadu da'ata suka jefar da zaman banza allati kanu na wauha wanda da sun yi niyyar su zaman banza wasabu ila nashril fukaha suka dawo ga bude labarin bandariya bada ma tsawauha bayan sun nade wa abu zaidin malam abu zaidi mukibbun ala i'mal yadai yana ta aikatar da hannuwa nayi abincin nan da aka kawo mai yana hannu baka hannu akushi hannu baka hannu akushi hatta idan tarfa mala dai har da ya nemi a ɗauke abincin da aka kawo mai. Ƙulfi lahu sai na ce mashi kaga yanzu mun yi shirin jin majalisi, a tsirifna ka faranta ranmu, bi gari batin da baƙon labari, min gara ibi asmari daga bakin firar daranka, au ajibatin ko ka zo da wani abun mamaki min ajaibi asfarik daga mamakan tafice-taficenka. Ma'ana muna son mu ji labari da mu ce daga gare ka bugare. فقال أبو زيد سي يبكن شيء لقد بلوت من العجائب ما لم يره الرؤون ناغا أبن دما سغني بسبغني با من العجائب نما ما كان دنيا ولا رواه الرؤون ما سروايا ما بسبرويتو إلين wannan ba وإن من أعجبها yana daga mafi ban mamaki ma ayantuhu laylata abinda na gani a daren jiya ko a daren nan ubailan tiyabikum kafin in iso wajenku wa masiri ila babikum kafin in iso wajen kofarku fastakhbarnahu sai muka neme shi labari an turfati mar'a ga mamakin abin da ya gani fi masrahi masra amma ya wata tafiyar daren shi faqal sai ya ce inna maramiyal gurba nafazatni ila hadhihi turba masu jefa wannan na bakunci su ne suka jeho ni a wannan ƙasa taku wa na zuma da'atin wa busa wa jirabin kafu adi ummi musa ina ma'abucin yunwa wa busa ina cikin talauci ga yunwa ba ko sisi wa jirabin na iso garin nan da wani burgami kai wannan burgami kafu adi kafu adi ummi musa kamar zuciyar wa annabi musa ya zuciyar wa annabi musa take wa asbaha fu'adu ummi musa farigan zuciyar wa annabi Musa ta waye gari farigan ba komi ciki to yadda zuciyar wa annabi Musa ba komi sai labarin Musa ko cewa kai ina zaki sai ta ce Musa ina kin ka hito Musa me kika so Musa komi an ka ce sai ce Musa ba ta ganin komi sai Musa to ni ma sai zama duk inda an ka tambaye sai ce abinci ni a sunan ka sai ce abinci daga wani gari kace abinci ƙarhe na ka isa abinci sai na zama irin uwa annabi Musa fana hazatu sai na zabura hina sajadduja duhu ya sauka alama bi minal waja tare da abinda nake fama da shi na felfiyaciya ma'ana na yi tafiya har kawata ta suɗe ta yi ja liyarta da muzifa don in samu mai sauke ni au a ƙata da ragifa ko in samu wanda zai bani gurasa in ci in ji daɗi hadis sagab mai korawar yunwa fasaƙani sai ya kora ni wal da hukuncin Allah almukanna abul ajab alhukuncin Allah da ake ma alkunya ana ce mai abul ajab sai ya kora ni ila an waqaftu ala babi dar fa qultu ala bidar sai na tsaya kohon wani gida sai na yi waka da gaggawa kaga babi dar kohon wani gida ala bidar nan take shine ala sur'atin da sauri kana cewa badarin badar ku yo sauri mace ku yo sauri badarin badar in kana so ka rikita masu kulliya mutum na ya kulliya sai sai ka ce badarin badar ba su gane ka ce badarin badar ba su gane don ba su taɓa jin wanga larabcin ba wai badarin badar ku yo sauri mace ku yo sauri ba su gane sai a ina wani bako da ya zo yana ta kuri shi malami ne shi shehi ne shi duk inda malami ka kai malami ya kai sai aka kawo abinci sai aka ce kul sai ya ja baya waya sai ana nufin kul kakkace abinci da kul irin na faɗa sai aka ce mai kul sai ya ja baya sai aka ce kul sai ya ƙara ya ja baya sai aka ce cewa an kai ka ci sai ce oho daga akala ya kulu kul ma'ana ka ce mai jahili ya san kul amma bai gane kul din ta yake bane sai dauka kul ta Hausa kul kakka ci abincin nan sai ce oho daga akala ya kul kul kaga ya dan ya an da ya dai shi ba jahili bane na'am huyitumu ya ahla hadha almanzili وعشتم في خفض عيش خضل ما عندكم لبني سبيل مرمل ندوي سرا قابيط ليلا اليلي جو الحشا على الطوام الشملي مذاك يومان طعم ماكلي ولا له في أرضكم من موئلي وقد دجاج له الظلام المسبل واو من الحيرات في تمن مل فهل بهذا الربع عظم المنهل يقول لي ألك عصاك ونقلي وشرب بشر وقرا معجل يا أهل هذا المنزل يا كما سوى كجدا وييتم إنا كان فأنجيشيكم ma'ana in ka je roƙon haji ko roƙon wani abu ka ba faɗa mutane ka ce a bani haji a ka saba da yin gaisuwa ita aka ce ma gaisuwa da roƙon iri kaga da ya zo bai ce a bashi abinci ba sai ce huyitu ina kwana to kai ma in ka zo ka ce a bani haji ana cewa ai wanga ko ko gai da mu bai ba to ka fara gai da mutane wa ishtum kuma kai musu addu'a in ka ce ina kwana ku an tashi lahiya kan lahiya ya karkara ka Allah bai ba karkara lahiya Allah ya ƙara ma dabbobi lahiya, Allah ya ƙara ba bisashe abinci, kai ta addu'a, to daga nan sai ka ce akwai haƙƙi, ka ka gai da su, ka masu addu'a. To shi ne shi ma wai wayo ne ya koya ba, ya ahala hadar manzil ya ku masu wannan gida, kun yi tun ina kwanan ku. Za shi lahiya lau, lahiya lau. To ko da mutum na hushi da kai, in ya ji kana mai addu'a an ce amin, amin, amin. To da ya gama amin sai ya baka abin da haka so. Wa ishtum Allah ya raya ku, fi khafdi aishin a rayuwa mai daɗi khadi liman imciya to tunda na maku addu'a na gaida ku ma inda ku mi ake samu wajen ku libni sabilin ga matafi murmilin talaka nidwi suran wanda yayi tafiyar da har ya rami khabit laylin yayi faganniya a cikin dare aliyali dare mai tsananin duhu jawil hasha ciki ne yayi zafi jawil hasha ciki ne zazzahi mustamil ciki ne ya taro ala tsawa akan bakayin wayin wa ɗaya kaji ya buhari ya kaji ma za ka tsama ma akali bai samu abin da ya ci ba muzi yau ma tun kwana biyu ba ci ba sha wala lahu min mawqilin bai da wata malaba fi azikum a wannan ƙasa ta ku duk garin ga bai san kowa ba in kun bashi ya samu in kun hana mai ya mutu junhu salam duhun dare almusbil mai sauka wa qadda jayayi duhu kwarai wahawa wannan ba kofi ta malamu ne yana ta jujjuyawa min alhairati saboda ɗemuwa shin wancan gidan zan shiga mai babban gate ko ko in shiga wanga gidan mai sabon henti ko ko in shiga wancan gidan inda naga ana ta dariya fa hal azbal azbul manhali ko ana samun daddadan mashaya bi hadha rabi'a wannan gida ya qulu li in samu dan albarka ya ce mai tsallake asa ka bako aji sanda wa da kun shigo wa bashar kai murna bibishirin za a sakan ma huska wa kiran mu'ajjali amma ka albaka da sakin huska ɗai wa kiran a haɗa da garar baƙi mu'ajjali mai gagga a samu farau farau a sha bayan awa biyu sai a ka abinci mai zahi ba ya yi waƙa ba shi malami sai ga ɗan ƙaramin yaron ma da biyo shi shekara uku ba shi zai mai waƙa kuma karin tashi ƙala ya ce fabaraza ilayya jauzar sai wani ɗan tutturnan yaro ɗan ƙarami da bai shekara biyar bai hito alaihi shauzar yana tare da yar suwaita fara wa qal kawai sai kura mai ido yace وحرمة الشيخ الذي سن القراء وأسس المحجوج في أم القرى ما عندنا لطارق إذا عرى سوى الحديث والمنافق الذرى وكيف يقري من نفى عنه الكرى طوى برا عظومه لمن برا فما ترى في ما ذكرت ما ترى sai kuka ɗauka kai kai waka nan ganin akwai malamai kaji wa hurmati sheikh na rantse da alfarma tsohon nan dattijon nan mai albarka allazi sannal qira wanda shine yazo da sunnan yin garan baki shine annabi ibrahim annabi ibrahim baban isma'ila da ishaqa shine farkon mai liyafa a duniya shine mai yanka manyan shanu ya sa a je mil bakwai a samo baki ko ba su yi niyyar biyo garin ba a lallashe su zo a ba su liyafa su kamar kai kaddara ta cimma sai ka koma can bakin lalar in mutum zai bi baya fa sai ka ce a a a a shigo gari a sharuwa kaga ai bala'i ya fada ma to irin shi ne to shi annabi ibrahim shi sai ya aje mutane kawai ana turo mai mutane masu cin liyafa na rantse da wanda ya sunnanta garan baki wa asasal mahjud ya assasa inda ake hajjanta shine ka'aba fi ummul qura a makka na rantse da tsohon da shine ya fara gina ka'aba ma inda na ba mu da komi da tsarikin ga bako idan a rasar da ya kwaɗo mana kaga kai baka aiko wasiƙa ba ka ce kana zuwa baka aiko wani a gaya mana kana nan tafi ba kwaɗowa ka yi irin yadda baki suke yanzu kawai sai bako ya kwaɗo to mu ba mu da abin da muke ba bako in ya faɗo sai wal hadisi sai hira wal munafi da wajen kwana fi da a gidanmu ana samun wurin kwana kuma za a mai labari mai daɗi a mai tarihin magabata sunan shiri na Umar Kanoma tarihin magabata sunan gina ana tarihin magabata da wajen kwana amma ba abinci wa kaifa ya qari man nafa anhu al-kara tsawon man tsawon wanda yake yunwa nafa anhu al-kara ta hana shi bacci wa kaifa ya qari ya za a shi ya ba wani abinci mutumin da yana jin bakai yunwa bakai yunwa da yake ji ta hana mai kwana kuma ya buga ya buga dukkanin bai da abin da zai ci bai iya kwana to ya za a yi darin bako ya faɗo mai kuma ya ba shi wani abu in kura na da maganin zawo taimakanta bara a zumahu yin wadda ta heƙe ƙasusuwa lamman barasar da ta zaburo fama tara ni ka gani fi ma da kansu a wannan labari cewa akwai wajen kwana akwai hira mai daɗi ma tara ni ka gani in kana sauka ai ma hira ka sauka in kuma abinci haka bi na wallahi sai dai haƙara gaba wa qult abu zaid yace a'a duwayo na da hikimata da makamata in sauka gidan da ba abinci wallahi ƙarya annan kai ma in ka ce gida an ka ce ba abinci kakka sauka gidan kaja sai ce ma asna'u bi manzilin qafrin wa manzilin hilfi faqri mi zan yi da gida wanda affaqo da mai masauki talaka walakin ya fata masmuk faqad fatarani fahmuk sai dai mi asunanka ya kai wannan yaro basira ka da fahimta ka ta ta min da hankali kai dan yaro da ka ka iya waka fa qal yaro yace ai ni ba na wasa bane ni ba kan wallasa bace ismi zaid wa man sha'i fait suna na zaid wa man sha'i inda na taso fait a wani gari da ake cewa fait ni dan fait ne ورثت هذه المدرة أمس ما أخوالي من بني عبد na zo wannan gari a jiya tare da kawunnai na ‘yan bani ab ‘yan uwan innata su annan garin kawunnai na su ne banu ab faƙuntu na hutu shi kuma abu zaidi ya taɓa auren wata mata ‘yan ƙabila banu ab kuma suna ne abu zaidi yau ga ɗan ƙaramin yaro mai fasaha ya ce suna ne zaidi shin wai injin dai ba matar da ya baro da ciki ita ta haife shi ba faƙuntu na hutu na ce mashi zidni idahan dan karamin bayani ishta wa nu'isht Allah raya ka kuma Allah ya sa a daukaka ka a girmama ka fa qal sai ce akhbaratni ummi barra wa hiya kasmiha barra uwa ta barratu ta ban labari ko da ma kamar sunanta barratu take mai biyayya ce ga babana mijinta annaha nakahat amal gharati bima wal ta yi aure a shekarar da aka kai hari a ƙasar saruja to ta yi aure a garin Mawal, rajulan ta aure wani babban mutum mai yawo min sarati Saruja wa Gassan daga shugabannin Saruja da Gassan shi kuma Abu Zaid a Saruji yake inna ta barratu ta gaya min ta taba auren wani mai arziki wani mai kuɗi daga mutanen Saruja ah kuma shi ne abu zai da asarudi kuma shi yaro ya ce mai lalle inna tebaratu ta gaya mai ta taɓa auren wani mawadaci mai kuɗi a saruja kuma shi matar da ya baro da ciki sunan tabarratu to yau mi zai faru falan ma anasa min hal iskal sadda ya ga ta samu ciki wa kana baqi'atan ala ma yuqal ko da ma mai yawace yawace ne yadda ake faɗi za'ana an hasirra sai ya haɗa kaya nai ya gudu cikin dare wahalun majarra har yanzu magana aka yi mijinta abu zaidan asaruji ba sai inda yake ba fama yu'rafu ba a da labarin mijinta a hayyun huwa yana raye fa yutawaqqa ajra dawowa tai am udi Allah dal balqa ko an je wa shiramin kabari mai dokar daji fa qala abu zaid abu zaid yace abinda aka gudu ya faru fa alimtu bi sihhati al alamati annahu waladi sai na gano ga dukkan alama dai dana ne saboda mi saboda yace suna dai zaid sannan ya zo a cikin kawunai ne na banu abu ɗan uwan matata kuma sunan in nace barrat matata kuma ta gaya mai ta aure wani mawadaci a saruje ni kenan fa alimtu bi sihhati alamati annahu waladi sai na gano wannan dana ne wasa da bani ali ta'arrufi ilaihi safru yadi safru yadi rashin kuɗi a hannuna wasa da bani sai tare ni ali ta'arrufi ilaihi ban yi bayanin kan yi ababanka ba ke ce ba innaka ga babanka ya taho saboda in ni ce ni abba ba nai ya ci kwala ta rike ni to kuma ya ce yanwa ya kaji da ni zan sai mai abinci kuma kila uwa ta yana cikin gida yanwa ta kaji da ni zan sai mata abinci to abin da abu zai nan ci in lallaka in ban wurin kai ya gane ni uba nai in tsere sai ta wani a abun nan alajimani sarkin taura wani ne mai yawan auren mata yana saki yana yawan auren mata yana saki ɗiya ne ga sunan sun yi arba'in cikin gida to shi ne yana ƙofar gida ana mai ‘yan kujera ya fara tsuha ne in ɗaya ne na zai ta ce kai mi za ka yi nan gidan sai ce ai nan gidan niki baba nan gidan niki in na sana ciki sai ce ta shiga bai ma gane ɗaya ne to shi ne ran nan sai an ka zo mai mashin ya zo a guje sai daidai gidan malam magawa ta yake sai ya samu ɗanai ya bashi ya buge ya faɗi sai kare ga cinya sai ɗan kamu kamun ya tallallabo ya tallallabo sai zai aje mai shi sai ce ya an kai ya ce ina tafiya ya gita min ni kare ni kare shi ga cinya sai ce eh eh ka uba ne ya ganka eh shi ya ɗauka ɗan makwabta ne wai ya iya shayi ya iya mugunta ko sai ce ma ɗan kamu kamun eh eh ka ya min baki ya ce eh ka uba ne ya ganka tsaye ka uba ne kanka ba ya same ba shi ya tsere shi ke nan sai ya yawon suka suka ce la'a babawan mu ne an ka fiye wala babawan mu ya ce wai wani ne an ka ce wani ne ce na ina na ta yi tsere kan baba ne ya gan kyau da ta ci gida to kaga ba a son mugunta kaga ya su dan makwabta ne ya kulla sharri ya kulla mugunta to a je yau da ta ci gida fafasaltu anhu sai nan rabi da ɗana bi kabidin marduza da anta wanda yake an tattake ta wadumu in ina ta zubar da hawaye mafuduza masu zuba fa hal sami'tum ya ulil albab ya ku masu hankali kun taba ji bi ajaba min hadha al-ujab irin wannan labari mai ban mamaki mutun ya ga ɗanai da mata tai amma talauci ya hana ya ce shi a ubansu faƙunna sai muka ce la wa mana indahu ilmul kitab wai da yake fa hal sami'tum ya ulil albab bi ajaba min hadha al ujab sai muka ce la wa mana indahu ilmul kitab mun ratsi da wanda adda sanin littafi lawhul mahfuz ba mu taba jin irin wannan ba fa qal sai ce to wannan hikaya ba abu wasa bace asbituha fi ajaibil ittifaq a samo takardu da alƙalumma a rubuta ta cikin mamakai na duniya waɗanda an yi ittifaki suna da ban mamaki wa khalliduha butun al-awra ku tabbatar kun dawamar da ita a cikin littafai na takardu fama siyira mithluha fil afa ba taba yin irin wannan a cikin sasanni ba to nan ya kare ta kai ne ne ma'ana dubara na yi ba a yi ba abinda ba a yi ba ne ni tsara muku na haɗu da wani yaro suna ne zaidu suna na inna shamarratu ba wai an yi bane filan ne na yi fa ma su gira mithlu hafil afan irin wannan abun ba a taɓa yi ne a duniya ba ni ni ƙago abuna ni kirkiro dan in an shi kuɗin ku kaga da suna da wayo sai su ah ma su gira mithlu ba a taɓa yi ba kenan har da wangare ka faɗi na wanga daren ba a yi ba to da yake gebaye ne ba su gano ba ka ga musu wayo kuma da za su tare zai ce to ai na ga ya muku fa ma su yira misulha irin wanga abin da nayi da rama ita to ba a taba yi ne ba fil afaqi a sararin duniya wani tsoho bai taba zuwa yayi waka ba ya haɗu da wani yaro mai suwaita ya mai wata waka sun kai wata hira ba a taba wannan ba duk filan ne na yan an shi kuɗin ku ku ce a bani kuɗi an so dana fa hadarnar dawat amma ba mu gano abin da ya kanu ba sai muka samo tawada wa sawi da hada kayan rubutu warakashin hikaya muka rubuta labarin alama tare da ha yadda yazo da ita sun mastabtsannahu sai muka dan bugi cikin shi an murta'a me yake bukata fistidmami fata yana son an so yaro ne ne ko ko a'a ya bai bukata tafiya da yaro ne gida fa qal sai abu zaid ya ce to shi kan da da ne idza ka kula ruduni in aljihuna yayi nauyi khaffa alayya an akula ibni zan ji saukin rino ne sai in taya an so shi da shi da uwa tai fa qulna sai muka ce in kana yakfika nisabun min almal idan dai nisabi na kuɗi na isakka dinari 20 dirhami 200 abinda ake fara yi mazakka in nisabi na isakka allafnahu laka fil hal sai mu tara ma shi a yanzu kama a ce in dai 500 na isakka baka renawa ba su kai miliyan ba sai mu baka 500 yanzu an bai sauka gari a ce to akar makallawa da yake farkon kaka ake dubu ɗari biyar ɗaya za a samu ba su iya sai muku babban mota ana bukata yana an sa ko bai an sa eh faqal sai abu zaid ya ce a a wa kaifa la yuqni'uni nisab ya za a yi nisabi yake isata wa hal yahtaqiru qadrahu ko akwai mai walakanta nisabi illa musab sai wanda yake yana da ciwon hauka shine za a ce maga kuɗi ya ce bai so Ƙalan rawi mai ruwaya ya ce, Falta zama minhu kullum min naƙisa, ko wani sai ebi wani rabo daga nisabin nan, sai wani ce, A rubuta ni zan ba da dinari uku, a rubuta ni zan ba da dinari a rubuta ni zan ba da dinari hudu, kowa ya ɗebi wani rabo. Waka tabla hubihi kitsa ya rubuta ‘yar takarda cewa zai ba da kuɗin nan zuwa lokaci kaza. Fashakara inda zalika sun sai ya gode ma aikinmu na cewa an haɗa mai dinari 20 wattan fada fi sana'il wus ya ciyar da iya ƙoƙari ne a wajen gode muna hatta inna nastatsalna alqawl har muka ga tsawon magana sai ta godiya wastaqlanna alqawl muka ga karancin wannan kyautar da muka yi mai cewa da dinari 20 za a taima irin wannan godiya thumma innahu nashara min washi sama sai ya bude mana firar dare wanda yake an mata kwalliya da zane-zane ma azra bil hibar abinda ke walakantar da bargo mai kyau ila an zan azallat tanwir har sai da gari ya waye waje sharar subhul munir gari mai haske ya waye faka zaina halailatan sai muka yi ta dare gaba shawa'ibu har duk abinda ke bata rai a cikinta ya kau ila an sha bazzawa'ibu ha har ya zama zankayenta shine tsorayenta sun yi hurhura ma'ana dare ya ƙare har ya yi hurhura ma'ana gari ya waye wa kamala su'uduha arzikin daren ya cika ila alim fatar'uduha har lokacin da ranar ta fito walam ma zarra qurnul gazala lokacin da kafan barewa ya fito shine rana ita ake ce maqarnul gazala lokacin da rana ta fito tsamara tsumural gazala sai tsalle irin tsallan barewa wa qala sai ce ma mai masauki ne harisu in habbina tashi mu tafi lina qabidus silat mu tema an shi kyaututtuka an ce goma na sai za a hada kudin nan to tashi mu tema an sa wa nastanib al ihalat mu tattaro alƙawallan da aka yi muna faqad istatara sudu'u kabidi yankan hanta ta duk ya tashi min alhanin ila waladi tsananin bege da son ɗana ya kama ni yau ba abinda nake so in ba ganin ɗana zaidu ba saboda yau na kwana ina mahalkin ɗana fa wasaltu janaha sai na sadar da fiffike nai hina sannaitu hatta sannaitu najaha har na sauke mai biyan bukata ta yi fa hina ahraza al'ain da ya ga ya haɗa kuɗi fi surratihi a jika ga dinari ishirin ƙasa kama a ce dubu ɗari biyar ƙasa baraka asariru masarratihi sai na ɗana ɗan goshi ne suka fara walƙawa suna haske wa qala li sai ce min a kai mai masauki ka yi kokari jazita khaira Allah saka ma ya da alkhairi an khuta qadamayk daga wannan rakiya da kammin ka raka ni an an so kuɗi kuma gashi kare ma rakiya har bakin gari Allah ya saka da alkhairi wallahu khalifati alai amma tahiyar ka gida Allah shi a halifa ta cikin ka kakkabi ni tahiyar ka tahiyar ka na sallame ka fa qultu ni ko in gwada mai nima ba kyalle bane tunda na gane ƙarya ne iskanci ne harif yace uridu an attabi'ak ina so in dan bika li ushahida waladakan najib in ga dan nan naka zababbe wanda ya iya magana wa unafisahu likay yuji in yi magana da shi yaban ansa fa nazara ilayya sai ya kalle ni nazratal khadi'i ila al maqdur irin kallon dan fowan nayin ga wanda ya cuta ya kalle ni ma'ana ya man fowan nayin irin yadda an kai mu quraishi fowan nayin ka san fowan nayin din an kai mu quraishi quraishi ne ke sai da wayoyi nan abin nan jari bola ya ce da yan waya sai mai ugun tsada mai kyau sai wani gayi ya sa kaya masu kyau sai ya ce ba quraishi wannan wayar tana da kyau nawa take ya ce dubu takwas sai ce to ana ban mai dubu bakwai ya ce i sai ce ka gaskiya tana da kyau ai irin wannan ita na ta nema duk ka gara wurin kai ke ɗauko irin sai sai ai na saba ɗauko irin su kaza sai ce mu ta yi banki sai in baka ya an shi wayar ƙurai shi bai ba da kuɗi bai sa aljihu shi kuma ƙurai shi na ganin ai yanzu harka ta ci gaba jari ya bunƙasa yanzu har an fara zuwa banki har an fara zuwa banki a ciro kuɗi a baya sai shi kenan ana isowa ƙofar banki gasar ƙofar ta gilas ce ana latsawa shi ɗan niga ɗin gaye kuma yana riƙe da wai ƙwarai shi sai ya gwada wai tun da shi an mai sana'a mai jari ƙwarai irin girmama nan ta babu sai ce yawa bismillah sai a shiga shi eh shi ko ƙwarai su ganin an girmama shi ranke da ɗan irin ɗan lalabe nan ranke da bismillah ma'ana shi bai fara shiga tun da shi kaso shi kuma wannan mai gida ne kai ƙwarai cewa sai ka faɗa cikin ƙwagila za sai aka yi lu aka faɗa da kai ciki da aka faɗa da ƙwarai shi sai ya ji esin bankin ya bugai sosai sai ya samu kujera mai ɗaushi ya zauna kai ko ni ga ka riƙe wayar dubu bakwai yana fara shigowa kawai sai tare kabu kabu sai ya buɗe ƙwarai ke zaune saman kujera yana tashar esin har sai ya fara ɗan an gaje can sai ya diba waishin ina wannan mai taron ke ya fara shiga ko da ya diba babu mutum ya hito an ka ce lalle an ga wani ya zo shiga ya fara shiga kuma kamar ya manta wani abu ya tare kamun kamar ce na halaka na shiga hannu to sai ya kalle ni nazaratul khadi irin kallon mai cuta ila al mahdu' ga wanda ya cuta kaga sanda yace dan shiga dan gilas din nan yana mai kallo na kamu ka mutu shiga ka mutu wada yake yin min dariya hatta ta gargarat muqlatahu bidumu har sai da idanu ne suka cika da hawaye wa shi da ya waka yana ya man tazanna saraba ma an lamma rawaitu alladhi rawaitu ma khiltu an yastasirra makri wa an yuqila alladhi alaytu والله ما برة بإرثي ولا لي ابن به اقتليت وإنما لي فنون سهر أبدعت فيها وما اقتليت لم يحكها الأصمعي فيما هكا ولا حكاها الكميت تخذتها وصلة إلى ما تجنيه كفيما تشتهيت ولو تعافيتها لحالت حالي ولم أحو ما حويت فمهد العذر أو فسامه إن كنت أجرمت أو جنيت يا من تذن السراب يا وندك إذا تنقى والويل يا ماء روانشا لما رويت الذي رويت سد نرويت أبدا نرويت نميك أريا كما ناتي ما صير مثلها في الآفاق ma khiltu ban zaton an yaska sirra makari ma kirci na ya koyo gare ka tunda an dade tare wa an yukhila allazi alaitu amman da nake nufi kuma wa an yukhila ya zama ya koyo gare ka tunda na ce ma su yara misul hafil afak irin hon abun ba taba yi ne ba na cika gano to tunda kai wawa ne wallahi na rantse da Allah ma barratu bi irsi ban taba yin wata mata da ake ce ma barratu ba ban da wata mata da ake ce ma barratu wala liyabnun ko ɗaban da iktanaitu bihi da ake min alkunya da shi a ce wai suna ne zai ni abu zai daban da wannan ɗa wa inna ma li funun sirri ina da hanyoyi na iya magana abda'tu fiha da na kware cikin ta wa makata dai tukun ban yi koyi da kowa ba ba ne koya mai yadda aka yi ba al-asma'i imamu asma'i lam yahki ha bai zo da irin wayannan labarai ba fi ma haka a labaran shi al-kumaitu imamu kumaitu wala hakaha bai saka irin wannan hikaya ba tafittuha uslatan na dauki wannan hanya ila ma tijnihi kafi ga abinda hannuna za ta rika samuwa matasta haitu sada nake neman yan kuɗi walau ta'afaitu hada na kyamaci wannan hanya la halata hali da hali na ya canza walam ahau da ban samu ma hawaitu abinda na samu yanzu ka dibi dinari 20 kasa malam na samu ne sabi guda 1500 fama hidil uzra ka anshi uzurina in kaga dama aw fasali ko ka yahi mani in kuntu ajramtu inna maka laihi la ce ban bari ka bini aw janaitu ko kuna ma laihi thumma innahu wadda'ani wa mada yayi ban kwana da niyyar tafiya tai wa awda'a qalbi ya jefa ma zuciyata jamral gaza garwashin nan na garwashin kirya na iccen kirya Allah sauke an tashi da